أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai tare albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar juma'a sha biyu ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiyar isa da maryam a yayin salatu wassala shekara ta 2024 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya ƙarshen suratun nasi'at yau da yarda allah za mu tashi farkon suratun naba allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
Allah madaukakin sarki ya sauka wa manzon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura ne a garin Makka a misalance mafi inganci na malaman tafsiri sun ce wannan sura ta sauka ne a makka wannan sura ana kiranta da suratun nabai kuma ana kiranta da suratun amma kuma ana kiranta da suratun amma ya ta sa'adu ana kiranta da suratun nabai saboda lafazin annaba da ya zo a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa an mai tasa'alu anin nabai azim saboda wannan wasu daga cikin malaman ulumul qur'an suke kiranta suratul nabai wasu kuma suna kiranta da suratul amma saboda ita ce kalma ta warko ko kuma ita ce kalma ta warko da tawara a cikin wannan sura wasu kuma sai su gami sai su kira ta suratul amma ya tasa'alu saboda Allah su saboda Allah subhanahu wata'ala shine abin da ya ware gai a cikin wannan sura jumla ta farko kenan da Allah subhanahu wata'ala ya gaida wannan sura wasu kuma suka ce ana ce mata suratul tasawu sura ta tambayoyi saboda abu na warko da ya afku a cikin wannan surar tambaya ce Allah subhanahu wata'ala ya tambayi manzon shi sallallahu alaihi wasallam cewa an mai da sa'adu a kan mine ne suke tambaya kenan saboda wannan wasu daga cikin malamai suka samu da suna sura wadda take da tambayoyi wannan sura babban abin da take ni ko kuma babban abin da take karantar da mu shine tabbatuwar tsayuwa ranar gobe gaban Allah don kowa ya kwashi abin da ya kasance ya girba a gidan duniya da kuma tashin hankali da firgici da ban tsoro da ke da kwai a wannan rana da kuma gargadi da jan kunne ga wa'anda suke karyata abubuwa wannan rana aka wannan sura ta tattauna abubuwa kama haka tambayar da mushrikai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan alqur'ani da duk da kuma akan duka abin da aka aiko shi da shi saboda kafaran makka sun kasance suna tambayar junansu tsakankaninsu a majalisansu a cikin gidajensu a fadolinsu idan sun haɗu da juna bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da hira in ba tambayar junansu ba wai menene Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam menene yake damuwa wannan sakon da yake gai menene duk inda suka zauna tambaye tambayen da suke yi da juna suke Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wannan a cikin wannan sura mai albarka kuma haka wannan sura ta tattaro magana ta tsarkake bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai da kuma yin imani da cewa ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wata'ala zai tare kowa haka Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da dalilai a cikin wannan sura da dalilai wa'anda ke tabbatar da cewa shi Allah shi kadai ne babu wani tare da shi da dalilai kuma wa'anda suke nura suke nuni ga ƙarhi da kudura na Allah madaukakin sarki haka Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari ya ambaci wasu abubuwa da za su abu a ranar gobe alkiyama a cikin wannan sura aka kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a cikin wannan sura abun da yayi tanadi abun da yayi alƙawari ga wa'anda suka kafirce mishi ga wa'anda suka karyata manzanni shi waɗanda ya aiko da wa'anda suka ƙi yin aiki da abun da manzanni shi suka zo da shi shine wutar jahannama haka wannan sura a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya mu bayani da tanadi da yayi ga wa'anda suka karbi abin da manzanni suka zo da shi wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki da abin da manzannin nan suka umarce su da shi wanda shi ne masu tsoron Allah wanda wannan makomar ta su tanadin da Allah subhanahu wata'ala yi musu shi ne gidan aljanna haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar mu a cikin wannan sura ne albarka cewa tsayuwa alkiyama rana alkiyama babu shakku a cikin shi da haka ya dace kowa ya gabatar da aiki na gari kayan wannan ranar ta zo lokacin da ba abun da zai amfana mutum ba abun da ya kasance ya aikata a gidan duniya haka wannan sura ta karantar da mu gargadi da azaba wanda take gargadi azaba wanda take tana kusa da cewa kuma Allah subhanahu wata'ala zai gwada kowa ayyukan shi Allah subhanahu wata'ala zai gwada mu bayu ayyukan da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya na alkhairin ta da sharrinta kamar ya amal misfala zarratin khairin yara kamar ya amal misfala zarratin sharrin yara Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura zai ba mu labarin cewa lalle duk abin da mutum ya aikata ko mun kankanta shi kuma ko mun girman shi na alkhairi ne ko na sharri ranar gobe kiyama za a zuwa shi da wannan aikin za a gwada mashi haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa a ranar nan a ranar alkiyama kenan mutane kafirai za su yi dana sani za su yi watan ina ma a ce sun zama turbaya ina ma a ce sun zama ƙasa kamar yadda Allah wani bakin sarki ya gaya wa wani wani ke cewa za su ce ya laita haka na tirmalu ya kai can mu ina ma a ce wannan ta kasance ita ce rana ta ƙarshe mu zama ƙasa babu kwata-kwata saboda a lokacin suna ganin duci ba da ƙasa da duk wani abu wanda bai da jini bai da rai ya yi su ni'ima sun yi son su koma irin shi da azabar da suka tafi kansu a ciki Allah subhanahu wata'ala ce an mai ta sa'alu ai kan mi suke tambaya a nan malamai sun yi sabani a kan wannan dalilu suwaye suke tambaye mafi yawancin malaman tafsiri sun taikan cewa allah subhanahu wa ta'ala yana ne kafarran makka ƙuraishawa waɗanda suke tambayar junansu a cikin gidajensu da kuma fadominsu wajen jamansu suna tambayar juna wai mai annabi muhammad ya zo da shi menene yake karantawa me yake ba da labari wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ana nihi ne dukkan 'yan adam baki dai saboda mutane za su dinga tambaya cewa wai shi wannan alƙur'ani mene ne alƙur'ani mene ne ciki wannan shari'a mece ce mene manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi sai sa Allah subhanahu wata'ala sai ya buɗe da tambaya yake cewa an ayyi shari'a azimin ya tasa'alu mushriku quraish shin akan mene ne akan wani abu ne mai girma mushrikan makka su yi ta tambayin junansu duk wanda ya lalle ya shiga gida ko kuma ya haɗu da abokin shi a gatiti ko a mazambi zai tambaye shi ni muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam zai tambaye shi ni yake karantawa ma hada shayin lalli da duro menene wannan abin da yake karantawa cewa da alƙur'ani ne girma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba da labari da karshe ya ce anin nabail am ya ba da amsa wannan tambayar da karshe suna tambaya ne a bisa wani labari wanda yake mai girma a bisa wani labari wanda yake mai daraja al-imam ar-ragib al-asfahani yake cewa ba a ce ma labarin naba bai zama annaba sai ya tattara abubuwa guda uku yace ya kasance ya fa'ida wadda take mai girma ya kasance kuma ta hanyar sanin wannan labarin mutum zai ilmantu ilimi wanda yake tsantsan ilimi ko kuma zato wanda yake mai rinjaye da aka ce bala yi ƙalu da kabarin asin na ba hatta ya kadan hali da ashiya a kama da aka ba kowane labari ba ake ce ma'annaba sai labari wanda ya tattaro waɗannan abubuwan guda uku Allah subhanahu wata'ala ce annaba ila ai suna tambaya ne akan alqur'ani wanda yake mai girma suna tambaya ne akan labari wanda yake mai girma za mu gani a nan Allah subhanahu wata'ala bayan ya girmama abin da suke tambaya yana mai mamaki akan yawan tambaye-tambayensu akan wannan abu sai ya ba da labarin shi da kanshi saboda wannan shubahar da wuce wannan labarin da suke tambayoyin da suke yi su samu amsar su karara daga wajen mai abu saboda wasu daga cikinsu za ka ji sun ce sihiri ne wasu su ce waƙa ne wasu su ce a'a wani ne yake daɗewa yana yin manzan allah bi da shi wasu su ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hauka cewa ne aljanin da ke kan shi ne yake zuwa ya yi mishi wannan bayani yasa Allah subhanahu wataala ya ce da sa'aluna an habarin azim suna tambaya ne akan labari wanda yake mai girma wanda ya tattaro dukkan abin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na alqur'ani mai girma da kuma tauhidi kira ya zuwa bauta ma Allah shi kadai da kuma tashi ranar gobe alkiyama bayan an mutu malamai suna cewa kamar yadda alwahi yake cewa ma'ana annaba ulazim yake cewa alquran shine alqur'ani abu sazancen mafi yawancin malaman tafsiri haka kuma wasu daga cikin malamai su cewa a shine tsayuwa ranar gobe alkiyama inanta da mutane bayan alkiyama saboda siyakin ayoyin da za su biyo baya ayoyin da za su biyo baya duk ayoyi ne wanda suke tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala zai iya tada mutane bayan sun riga su mutu saka shi sa suka to abin da suke tambaya wannan annabawul azimi shine alqur'a shine ranar tashi bayan mutu to duka wasu malamai sun yi kokari su game dukkan waɗannan maganganun da malamai suka ce dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana shiga cikin annabawa dukkan risala annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka aiko shi da annabta shi alqur'ani ne jama'a da kiran mutane zuwa su yi imani da ba su labarin cewa idan an mutu za a tashi da hana su da sa su da hana su da dukkan abubuwan ke ciki na umarni da labarukan mutanen da suka gabata na al'ummomi shi ne ake nihi da annabawar asu kenan shi ne labari wanda yake mai girma kenan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baki dai to shi ne suke tambaya Allah subhanahu wataala ce to shi ne labari wanda yake mai girma kamar yadda Allah yake gaya wa wata sura kulhu wa nabahun azim shi ne alqur'ani mai girma labari ne wanda yake mai girma saboda ya tattaro dukkan abubuwan da dan adam yake bukata rayuwar shi ta duniya da ta lafiya ya tattaro dukkan alkhairi na dan adam kuma ya tattaro dukkan sharri wanda dan adam zai gushe ba don ya samu ya tsira a duniya kuma ya tsira a ranar gobe lafiya sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ce qul huwa nabaun azim antum anhu qulun ku dai kuna masu kai da kau da kai ne daga gare shi kuna ba da baya daga alqur'ani mai girma kun ƙi imani da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin rayuwa wanda take mai kunci ga duk wanda ya bada baya ga alƙur'ani ne Allah subhanahu wata'ala yana ga mu cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah subhanahu wata'ala ke gawo cewa duk wanda ya mayar shi ya baya daga ambatan Allah madaukakin sarki daga ayoyin Allah daga alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ce fa inna lahu ma'ishatan dharra to zai lalle ya tabbata a gare shi rayuwa wanda take mai kunci rayuwa wanda take mai tsanani shi yasa zaka gani waɗanda ba su da wannan haske na alqur'ani wanda ba su da shirya ta alƙur'ani za ka ganin diyan da suke cikin walwala amma sai ka dinga samun su kuma kullum cikin kunci suke diyan da suke cikin arziki Allah subhanahu wata'ala ya yarwata musu don muka ɗauki misalin turawan yamma Allah subhanahu wata'ala ya yarwata musu ya ba su duniya suna da arziki duk abin da mutum ya nema na jin daɗin rayuwa yana samu amma a cikinsu ne za ka ce a iske mutum a cikin ɗakin shi ya makan shi allura ta mutuwa ya kashe shi ko kuma ya rataye kan shi ya kashe kashe iyaka kawai zai rubuta takarda ya shi ya gaji da wanga rayuwa tare da cewa babu abin da ya rasa a cikin wannan rayuwa ko wannan shi ne kuncin da suke ciki wanda shi ne kishirwa al'imam ibn qayyim yana gaya mu cewa shi dan adam abinci guda biyu ne yake bukata abinci wanda wanda zai ci don gangan jikin shi da rayu da kuma abinci na imani na aƙida na tauhi na yarda da cewa akwai allah da bauta ma allah shi to duk lokacin da ɗan adam ya rasa wannan abincin to za ka ga rayuwar ya kullum cikin kunci take kullum cikin tashin hankali ke kunci saboda saboda ya yi nisa da ambatan allah saboda ya yi nisa da imani yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya a cikin hadisi da tace yake cewa za ka tahmul iman marrat da billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah ya dandana dandano na imani wanda ya imani da Allah da manzo Allah yayin yarda da addinin musulunci shine addini kuma ya yarda da Allah madaukakin sarki shi ne ubangijin shi kuma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne dan aikin Allah to duk wanda yake da imani imani na gaskiya ba na baki ba to akwai wani dandano da dadi da yake yi a cikin zuciyar shi yana da salama da kwanciya hankali wanda bai wanda bai da wannan bai da shi yasa imamu ibn taymiya yake cewa lalle mutane masu imani suna cikin wani jin daɗi da natsuwa suna cikin ni'ima wanda da masu mulki sun san wannan ni'ima ya ce da jadaluna alaiha bisu da sun yaƙe mu da sun dinga ni'ima da mu kan wannan ni'imar da muke ciki da bukaki su dinga neman su kashe mu don su amshi to matsalar ba a ganin cikin zukata take shi yasa za ka ga wani Allah subhanahu wataala ya yarwata mushi yana da komi da duniya ka ganye cikin katon mota ka ganye cikin katon gida ka ganshi cikin ni'ima wanda kai kana wata ina ma a cikin amma da za ka zauna da shi ka hira ka yi cikin kuncin da yake na rayuwa da sai ka ce a bar mai dukiyar ka a bar makwanciya haka a bar mai dukiyar shi a bar makwanciya haka yasa za ka ga sau da yawa wasu wani ya ce ma bai iya kwana sai ya sha magani sai ya sha wata kwaya wani ya ce ma bai iya kwana sai an mushi allura to duk wannan yana cikin wani idan mutum ya kawo da kanshi daga ambatan allah wanda ya sarki allah subhanahu wa ta'ala ce ka inda lahu ma'isha kan lallai yana da rayuwa wadda take rayuwa mai doci Allah ce kuma ranar wannan a gidan duniya ke kuma ranar gobe alkiyama Allah ya ce wa na shuru yau mai kiyama na a ranar alkiyama Allah ce za mu tada shi yana makawo zai yi mamaki ya ce rabbi ni ma san da na Allah dan ni ka tada ni makawo alhali a gidan duniya na kasance ina shi ai na kasance ina da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi kadhalika atatka ayatu kama haka ne kai ma ayoyin suka zo maka aka yi maka wa'azi aka gaya maka kaza haramu aka gaya maka kaza bai da kyau ka bari kakki bari kakki amsar waɗannan ayoyi fa nasita kan maida ta a bayan ka kammance ta kawan ma baka shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika yawma tunsa kai ma a haka ne a yau kuma za mu mance da kai muka kwace maganinka don mu mance da kai kai ma kamar yadda kan mance da ayoyi aljaza'ul jisa Allah subhanahu wata'ala zai saka ma kowa ne da suka mako na irin aikin da ya kasance yana da da aka yi kuwa masu albarka idan mutum yana bukatar kwanciyar hankali da natsuwa a rayuwar shi ba kuɗi su ne natsuwa ba daudar duniya ba ita ce natsuwa ba jin daɗi wanga da muke jin na rayuwar duniya ba shi ba ne natsuwa manzo Allah ya gaya mu cewa imani na gaskiya wa'anda suka yi imani Allah ya gaya mu alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahum al-amru imani na gaskiya shike jawo mutum aminci duniya da lafiya shike jawo mutum kwanciyar hankali duniya da lafiya amma matakan mutum ne da imani to kullum yana cikin hankali kamar ya samu abincin da zai gina gangan jikin shi ne amma bai samu abincin da zai mushi maganin yunwa ruhin shi ba maganin yunwa ran shi wanda bai riga ya same shi ba shi yasa kullum sai ya kasance mai yunwaci da shi a wani sai ya kasance yana da yunwa kullum cikin fargaba ne kullum cikin tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu wa nabawa ka gaya musu cewa shi ne alqur'ani wanda yake mai girma labari ne wanda yake mai girma an tukanu ku ne masu kau da kai ne a gare shi idan labari ne wanda ya tattaro komi na rayuwa ya tattaro bauta ma Allah shi kadai wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah subhanahu wa ta'ala ce babu wani manzo da muke aikowa face muna umarta shi da cewa babu wani Allah in ba Allah madaukakin sarki ba za ka bauta ma shi kadai bauta ma Allah shi kadai ina alqur'ani ya tattaro tauhid alqur'ani ya tattaro dukkan ibadun da muke rayuwar mu ta yau da gobe salloli da muke Allah subhanahu wataala ya cewa ya yi walladina amanu aqimus salata wa atuz zakat tsayar da sallah ku ba da zakka walillahi alannas hijjul bayt da mutane ne akan Allah su dinga yin haji ga wanda liman istata'a ilayhi sabila ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama idan dukkan ibadun da muke yi da dukkan abin da muke yi na addini alqur'ani mai girma ya tattaro shi aka rayuwar mu ta yau ne sai da sayarwa wa ahallallahu bai'a wa harrama riba Allah subhanahu wata'ala ya halatta saye da sayarwa ya haramta riba يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه idan kun tashi ba junan ku bashi ku rubuta dukkan waɗannan ƙa'idodin na auratayya da sauransu duka a cikin alƙur'ani mai girma ne Allah subhanahu wa ta'ala ce da haka shine labari wanda yake mai girma labari wanda yake mai daraja alladhi alladhi fihi wanda akan wannan labarin akan wannan alkur'ani akan wannan annabtar da ka zo da ita ya kai annabi Muhammad su kafiran banka suke ka suke sabani suke sabani da junansu wanga ya karba ya yi imani da shi wanga kuma bai karba ba bai imani da shi wannan shine sabani wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi sabanin da suke yi a ciki na ce wasu wasu sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masihirci ne wasu kuma daga cikin su sun ce mawaki ne wasu kuma daga cikin su sun ce mahaukaci ne shine Allah subhanahu wataala ya ce allazi hum fihi yaftalifu abin nan wanda suke sabani a cikin su saboda a cikin su wasu sun karba a cikin su kuma wasu ba su karba ba wasu sun karba da sun yarda da alqur'ani cewa daga wurin Allah ne wasu kuma sun karyata wasu kuma shakku suke wasu kuma daga cikin malamai suka ce a Allah subhanahu wataala yana ne suna masu sabani a cikin karyatawa saboda karyata wasu da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a daraja guda take akwai wa'anda karyata yi suke tsantsar karyata akwai wa'anda kuma shakku suke yi wannan abun ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba akwai wa'anda kuma su ba su karyata ba kuma su ba su gaskanta ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce alladhi hum fihi yakhtalifun akan lamarin da suke masu sabani a cikin su wasu kuma a cikin su sun yi imani su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da su ma daga cikin ƙwarai shawasa wasu kuma daga cikinsu sun ƙi imani sannan kagani mutane ne ba dai suke ba a kan abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi sun yi sabani wasu sun karɓa wasu ba su karɓa ba shi yasa yana daga cikin addu'o'in da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya sa sabani sunna shi ce a bakasa Allah subhanahu wataala na cewa mutane ba za su bushe ba suna masu sabani shi yasa yana daga cikin addu'a da manzo Allah yake yawan Allahumma rabbu jibril wa mika'il fatir as-samawati wal ard anta tahkum bayna ibadi fima kanu fihi yaftarifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wannan addu'a yana cewa ya Allah kai ne wanda kai ne ubangijin mala'ika Jibril da mala'ika Israfil kai ne wanda yake kirsan mai da kasai bayan babu su kai ne mai yin hukunci a tsakanin bayin ka idan sun yi sabani da haka ya Allah ka shiryar da ni a bisa tafarki wanda yake na gaskiya a cikin abin da bayin ka suka yi sabani lalle kai mai shiryawa ne ya bisa tafarki wanda yake nukaki Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa al'umma ba za su gushe ba suna masu sabani za su yi ta sabani sun yi tun a baya kuma za su yi a nan gaba kuma za su yi tsayi har tashin alkiyama shi ya sabawa yana bukatar wannan addu'a kowane lokaci kullum ya dinga roƙon Allah kada ka ce kai abin da kake bisa shi kawai gaskiya ne ka dinga buga kai kana a babu wani kawai suwa da su ne mabannata duk idan aka samu sabani a cikin matsala indi ba matsala ba ce ta tauhidi matsala wadda take kirkiri kowa ya san gaskiyarta wannan kuma kowa ya san gaskiya saboda gaskiya bayyana take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga gaskiya bayyana take kenan in ba irin wannan ba abubuwa wanda ake samun sabani matsaloli na addini wanda sun shige ma manyan malamai balle kananan ɗalibai to mutum yana buƙatar kullum ya dinga yawaita wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi a bisa tafarki wanda yake mikakke saboda Allah subhanahu wata'ala shine mai shiryarwa a bisa tafarki wanda yake mikakke Allah ce kan la sai ala a'a ba haka bane lalle tabbas za su sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa ai al'amarin bayan da wa'anda suka karyata annabi ba bayan da suke zato bane wa'anda suka karyata tashi ranar gobe alkiyama bayan da suke zato bane wa'anda suka karyata alqur'ani mai girma bayan da suke zato bane wa'anda suka karyata duka abin da ka zo da shi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da suke zato bane Allah ya ce wa sayalamuna ilman yadayn ma kadzabu bihi lalle su za su sani sani wanda yake na yake sani wanda yake na tabbas na cewa lalle za su san abin da suka kasance suna karanta malamai suka ce inda mautihin wa yawon kiyama ranar mutuwarsu da kuma ranar gobe da kiyama abin nan da suka kasance suna karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi yake gaya musu su yi imani ba haka nan ba akwai azaba yake cewa bai na idai inni nazirun lahu bai na idai azabun ali lalle ni mai gargadi ne gare ku tattare da ni akwai azaba wanda take mai gargadi kuma idan kun yi imani kuma akwai rahama wanda take mai yarwa tare da ni suke karyata wannan abu suna ganin cewa karya ce wannan abu ba zai yi ba ta yaya bayan sun mutu sun zama kasusuwa za a tara su an ali musu wani hukunci Allah subhanahu wata'ala ya ce to wallahi za su sani za su san kar wannan abu da suka karyata gaskiya ne tun lokacin da za su mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kowane rai zai san cewa abin da ake kiran shi da shi gaskiya ne zai san cewa akwai alkiyama akwai rayuwar barzaku akwai wuta akwai aljanna tun yana duniya tun kan ya bar duniya tun lokacin da yake gargara zai mutu kamar yadda makaranta a cikin karatukan da suka fara da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi mai tsawo yake cewa innal abdal mu'min idza kana fi qitalin min ad-dunya min ad-dunya wa iqbalin al-akhirah idan ya kasance a hali na yankewa daga duniya yana mai fuskantar lahira kenan yana hali na mutuwa ya zo gargara zai mutu Allah subhanahu wata'ala ce tun a lokacin mala'iku za su zo mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutuwa mala'iku za su zo mashi yana tsinkayen wannan mala'iku daidai nisan ganin shi sannan mala'ikan mutuwa zai yi kusa da shi ya zo daidai kan shi ya zo ya tambaye shi idan wannan ke nuna tun lokacin da za su mutu to tun lokacin za su san abin da manzan Allah ya zo da shi abin da ya kasance yana kiran su kan shi wannan abin gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce kan lasa ya nan a bayan da suke zato bane na babu alkiyama na babu tashi da rabuwa alkiyama za su sani za su san tabbas akwai wannan tun kayan su mutu su koma ga Allah tun a gidan duniya za su ware gari tun a lokacin za su ware nadama ina ma mun ba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ina ma mun riki wannan alqur'ani ina ma mun haɗu daga abin da aka hana ina ma mun aikata daga abin da aka umarce mu mu aikata Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu cewa za su sani ka san ko mutum ko mahaluki wanda ya yi ka ƙarfi ya yi ka komi ya ce ma za ka sani to ka san ba za ka shiga ba balle allah wanda ya halicce ka ya sama kai shi ya sama gani yake sarrafa daidai da iskar da kake shaƙa yake rayuwarka baki ɗaya take ga hannun shi yake ya da yadda ya dama in ya gada ma ya kashe ka in ka kwanta kwana ba za ka tashi in ya gada kuma ya rayu da kai ya marka ka tashi in ya gada ma ya sa ka yi hatsari ka samu kariya ko wani iya gada ma ya kare idan ya ce ma za ka sani to ka san ko za ka sani ya sa malamai suka ce za su san abin da suka karyatar da shi abin da suka karyata na alƙur'ani za su san shi sani wanda ke rage sani wanda babu shakku a cikin shi kamar yadda za a zo a kawo guba ko a kawo wani abu wuta mu ɗauki misalin wuta wanda kowa yana da cikakken ilimi na cewa idan ya sa hannun shi cikin toyewa zai babu wanda ke da shakku a kan wani kuma kowa yana da cikakken ilimi akan cewa idan aka maka ma wuta ruwa in dai wuta ce wanda ya kaɗan za su kashe ta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su sani kamar yadda yake gaya mun cewa alladhina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون الله سبحانه وتعالى ya ce wanda suka rage ayoyi suka karyata abin da manzanni suka so da shi suka ke yin aiki da wannan abu suka karyata ana karanta musu alƙur'ani suna cewa karya ce ana karanta musu sunnonin manzo Allah suna cewa waye ya zo da shi malam da aiki a'a ai shehu malam ba haka yake ai malam bayan ba haka yace Allah subhanahu wataala ce da sauka ya dawo da sannu irin waɗannan mutanen za su san saboda in ba ka da ilimi aka ce ma annabi ya ce to ka kyale kada kai saki bakin ka kai ta magana kana karyatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa
lokacin da yake mu'az dan jabal wasiya yake ce mashi uf alaika hada ya kama harshen shi ya ce ka kiyaye kanka daga wannan ya ce ya rasulullah ya kai manzan Allah a inna la mu'akhiduna bima natakallamu bi shin mu za a kama mu da abin da muke magana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi sakilatu ka shin akwai abin da yake zirra mutane a cikin wuta yake gaugawa halakar da mutane kamar bakunansu kamar harshenansu shi yasa in an ce ma manzan Allah ya ce ka kyale in ma ba ka aikata wa kyale amma kada ka dinga ɓaci ko ka dinga zagi ko ka dinga zagin wata sha'ira na daga cikin sha'ayar Allah wani ya sa kaya irin yadda manzan Allah ya yi umarnin a sa kaya ka dinga zagin shi ka dinga nunan shi kana zagin shi ba dan komi ba bai kashe ma ba komi bai ci bashin ka ba shi bai zage ka ba ba abin da ya tare ma kawai saboda ya yi roƙo da wannan abu to kashe din kada wadawa ya cikin irin waɗannan abu saboda suna cikin abubuwan da suke hidda mutum daga cikin musulunci ba tare da ya sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa ba mamaki ɗaya mu zai yi kalma la yuki laha ba magana ce zai yi maganan nan shi bai dauke ta bakin komi ba amma za ta masanadiyya za ta zama sanadiyya a jirwa shi a cikin wuta tsarin saba'in in yi manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutane manza Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara sahabban shi yake tambaye su yake cewa zai mu shiga ranti na abun da ke tsakanin geman shi da labban shi cewa da harshen shi ya mai garantin harshen shi ba zai zagi kowa ba sai a bisa haƙƙi ba zai yi ba kowa ba zai ci naman kowa ba ba zai yi wata magana ba wanda ba ta da amfani wanda ba ta da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma wa zai mai garantin abun da ke tsakanin cinwon shi cewa al'aurar shi waɗannan abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mai garantin tsare su ba zai amfani da su ba zai a cikin hanya ta halal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almun lahum janna zan kuma shiga ranti na shiga gidan aljanna kuma wannan akwai malamai abinda suke ce ma al-mafhum da mantuq wannan shine mantuqi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai al-mafhum kuma shine sabanin haka kenan kenan duk wanda bai lamunce manzo Allah wadannan abubuwa ba bai kama su ba ya saki bakin shi duk abin da ya ga dama gayyaki ya zagi wanda ya ga dama in an gaya mai shari'a Allah ya gai abin da ya ga dama a kanta in an gaya mai hukuncin Allah ya karyata kuma karyatawa ba ta isa ba ya zagi wani ma hadisi za ka karanta mashi ya karyata tare da cewa hadisi ne maganar manzan Allah ta sallallahu alaihi wasallam ne gantatta ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya kasance haka to shi kuma makomashi shi ne wutar jahannam Allah subhanahu wa ta'ala yi musai shi yasa Allah ya ce wa'anda suke kare ta ayoyin shi suke kare ta littattafan shi a karanta mu ta alqur'ani a ce ga abin da Allah ya ce ya kare ta a ce ku shiga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa bima arsalna bihi rusula da kuma abin da muka aiko manzannin mu da shi duk ya kasance yana mai karyatawa bai aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka sauka da alamu ku bar su da sannu za su sai idil aglalu fi a'naqi was-salasu yusabu lokacin da za a karba musu sakuna mala'ikun azaba zamaniyawa suna jaye da su suna sa su suna iyo suna yin mitsu a cikin ruwa ruwa waɗanda suke ruwan zayi ne masu matuƙar zayi wanda da mutum ya nema ya sha wannan ruwan duk abin da ke cikin shi na 'yan hanji sai ya zubi Allah subhanahu wata'ala yana ga musu wa tajarrabu wa la yakadu yusiru wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa yana neman ya sha wannan ruwa yana aza shi ga wuskar shi baki ɗayan abin da ke cikin ayyukan shi za su zo Allah subhanahu wata'ala ya ce mutuwa za ta zo mishi ta kowanne saboda kowanne za ta nanu mu da an ce ayyukan cikin sun zube sai mutuwa Allah madaukakin sarki ya ce mutuwa kuma ba za ta zo mishi ba mutuwa za ta dinga kewaye shi amma ba za ta zo mishi ba wa ma huwa bi mayyit ba zai mutu ba haka nan zai dawwama a cikin azaba to ya kake gani ruwan da aka ce idan mutum ya nihe su da sha dukkan abin da ke cikin cikin shi zai zubi to ina da an ce za a sa shi cikin iyo za a yi sa ya ciki ya yi ruwa a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba su so ba su so amma mala'iku na karɓar da su da sarkoki za a sa su su dinga iyo a cikin waɗannan ruwa fil hamim summa fil nar sujud za su dinga iyo a cikin waɗannan ruwan na zahi masu matukar zahi sannan kuma a jewa su a turmayar da su a cikin wutar jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ya mu sani kenan wannan ke ƙara nuna mu watsi da ayoyin alƙur'ani watsi da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin hadari ba ba karamin musiba bace ba karamin ibtilali bane da haka iya gurgurdu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa haɓar shi iza amartukum bi shay'in fa'atu minhu masata wa iza nahaytukum an shay'in fashtanibu idan na umarce ku da wani abu to ku zo da wannan abu daidai gurgurar iko kuma duk abin da na hane ku da shi a nan bai ce daidai gurgurar iko ba sai ce fashtanibu ku nisance shi kwata-kwata ku nisance shi kwata-kwata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar tara sahabban shi ya ce kullu ummati yadkhuluna jannata illa man amana dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kai mamaki wa man ya aba ya rasulullah waye zai ki shiga aljanna ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man aba ni da kalan janna duk wanda ya bi yayi min biyayya yayi min da yayi aiki da abin da nazo da shi ya yi aiki da koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aljanna zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda kuma ya saba ya bar koyarwa ta ya amshi ta wani kuma addinin ga na musulunci shi yake yi ba wani addini ba ba abu koyarwa kowa sai ta Allah da manzon shi Allah subhanahu wataala shi ya aiko manzon shi manzo ya koyar da addini sahabbai suka koyar da sahabbai addini da haka ba abin kowa a lamarin addini ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam da a mutlaka babu wanda ake yi ma ita in ba Allah da manzon shi shi yasa maza Allah ce duk wanda ya saba mani ya bi san ranshi ya bi ra'ayin shi ya bi ra'ayin malam wani ya bi ra'ayin shehi wani ko da ko ra'ayin nan bai yi daidai da na manzo Allah ba ya saba ma ra'ayin manzo Allah amma da yake malam wani ne ya ce shi kawai ya rike wannan abin ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na al'ala to wannan ya kiya ya kiya shiga aljanna wannan ya kiya ya kiya shiga aljanna idan ba zai shiga aljanna ba saboda bi ya ki wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke kai suke cewa sharuɗa na a karbi ibadar mutum na a karbi aikin mutum sai sun cika abubuwa guda biyu al'ikhlas wal mutaba sai mutum ya yi ibadan nan dama kowane aiki za ka yi don ka samu lada to sai ka yi shi da hannu kuma bayan wannan sai ka yi shi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya da shi da haka baka zuwa ka kirkiri wani abu a addini don ganin damar ka ka ce lada ka fi su baka samu wakadin na ila ma'amilu min amalin faji'annahu aba'an duk abin da ka yi wanda bai da asali a addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amala laysa alaihi amaluna fa huwa rad duk wanda yi wani aiki wanda aikin nan ba aikin mu bane ba mu muka yi umarni da ayi wannan aikin ba to wannan aiki akan mai duba ne a kai shi da haka dole addini ba a yi shi a kai dole mutum ya tashi ya karatu ya nemi ilimi yadda kake neman dukiya wajibinka ne kamar yadda mai ahalar yake cewa wajibi ne mutum ya san abin da zai gyara imanin shi da shi kuma wajibi ne ya san abin da zai gyara imanin shi da shi a bisa koyarwar manzan Allah mafi yawanci masalsalin da muke wadawa ciki na biya a makance jahilci rishin karatu amma da mutum zai yi karatu ya san koyarwar Allah da ta manzan shi da ba komai za a zo a gaya mashi ba kawai ya yi amma rashin babu karatu shi ke sa kana zaune sai wani zai ce ma ika ka ya ce ma shiga ɗaki rihe iwuridi kaza su miliyan kaza za ka ga alhe za ka ga Allah to kaga jahilci zai sa ka je kai wannan abu da kana da ilimi za ka sanin cewa Allah subhanahu wataala ya ce a cikin alqur'ani dan tarani ya ce a alqur'ani ba a gani na kenan tunda ya ce ba a gani shi kenan babu wata ibada da za ka yi ka gane shi a nan ne ya ce ma annabin shi annabin Musa ba zai gane shi ba kuma malamai sun yi sabani akan manzan Allah ma ya gane shi ko bai gane shi ba kenan da mutum zai yi karatu zai san cewa ganin Allah abu ne wanda bai yiwuwa a nan duniya da haka ba zai karɓo wurin da za a ba shi bai je ya shiga cikin ɗaki ya gani shi yasa su da yawa sai ka gani maimakon mutum ya zama mutumin kirki amma sai ka ga ya hukace saboda me mafi yawanci aljannu sun dama irin waɗannan suke samu saboda ya san zuciya shi ta ta'allaka da wani abu yana jira ya ga wurgin wani abu ko yaya ne ce allah aljani sai ya to mashi da wata sifa kawai ya nuna mai shi allah shi kenan sai ya taso ya ce ya ga allah wasu ma hitila ake haska musu hitila kwai hitila ta hannu da an haska hannu haske sai ya ce ya yi huzuri shi ya ga allah to kaga wannan duk jahilci ke sa irin waɗannan abubuwa wanda ke ambatan Allah ambatan Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a bisa tafarki na gaskiya babu yadda za a yi ambatan Allah ne sa ya hukaci Allah subhanahu wataala ya gaya mu ma da ambatan Allah ne zukata suke samun nasuwa ala bi zikrillah da kuma ilmul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nasuwa amma kaga zakiri ya zama hukaci to ka sani ba zikirin Allah da annabi yake ba zikirin kwarai ba yake ba zikiri ba yake yi bisa koyarwa Allah da manzan shi inda ya zikiri zai yi bisa koyarwa Allah da manzan shi ba hirayya hukaci ba ce hirayya ƙara samun nutsuwa ce hirayya ƙara zama mutumin kirki ne kuma kullum ya ƙara kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu malamai suna bi masu ambatan Allah ambato nagari bayan Allah nagari kullum muskokinsu kyalkyali suke haske da imani ba hauka cewa suke saboda da ambatan Allah ne suka ta suke samun nasuwa da haka duk abin da mutum zai yi in dai lada yake bukata addini yake so ya to ya yi kokari ya yi wannan abu a bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya kasance cikin wa'anda suke yi a bisa ra'ayinsu ko kuma ake karanta musu ayoyi da hadisan manzan Allah amma suna karyatawa Allah madaukakin sarki ce sun makalla sai alam a al'amarin ba haka ne lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara akkada musu ya zo da sun malamai suka ce ba kwamun hajjiman sai alamu da sirkar ƙwa'ani wa mashtamar alaihi lalle su tabbas idan lokacin da suka zo mutuwa idan aka tashi a kiyama za su san gaskiya alƙur'ani mai girma tabbas za su san gaske shi kuma za su san gaskiya abin da ya kusa na kira a bauta ma Allah shi kadai a bar sauran abubuwan a abin bauta suna mamaki a ci al'adira ta ilana maliya inna hajjina da shaikun tuja mamaki suke yanzu na a ce an mai da dukkan allolin da abubuwan da muke bauta a ce an mai da su abin bauta guda ɗaya lalle wannan abin mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka zo mutuwa idan lokaci ya yi da alƙiyama kansa to za su sani sani wanda yake da kada yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle tabbas za su sani babu shakku a kan wannan sani lalle abin da aka kasance ana gaya musu da alƙur'ani mai girma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiransu da shi na annabta na su zo su yi imani da Allah su bar bautan gumakan da suka kasance suna bauta su bar bautan itacen dabinan da suka kasance suna bauta su bar bautan sullata da uzza su bar bautan su manata da sauransu Allah subhanahu wata'ala ya ce lallin tabbas za su san wannan abubuwan duka da manzo Allah ya dinga ya musu cewa gaskiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ga mu cewa za su yi nadama za su yi nadama ina ma a maida su a gidan duniya ina ma a koma don su samu su masu imani za su ci masu imani ku tsaya mu samu daga imani imani Allah subhanahu wata'ala zai sa umarce su a cikin su ilar juwara faltan su ruwa ku koma baya malamai suka ce ana ana gaya musu ne ba dan su koma tun ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya san ba za su koma ba ana gaya musu ne dan su ma a musu izgiri a ƙara musu kunci da bakin cikin da su ciki ilar juwara faltan su ruwa koma bayan ku a gidan duniya don ku samu wannan hasila saboda Allah subhanahu wata'ala ya sani da su la'adu ibadu fa'ala ko da an maido su a gidan duniya za su koma kuma abin da aka hana su kafirai ko da sun mutu Allah ya maido su sun dawo gidan duniya Allah subhanahu wata'ala ce la'adu ibadu fa'ala da za su koma a bisa abin da aka hana su na kafirci saboda za su mance za su ganin cewa eh ba ma za su ƙara karya ta da alkiyama sai sa Allah subhanahu wata'ala zai umarci da a ce musu su koma ba dan su koma kin ba a da a ƙara musu takaici a ƙara musu haushi da bakin ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce su kalla su kalla sai ala sai dai tabbas za su sani wannan kuma ana yin kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dada اذكر الله سبحانه وتعالى يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا